بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات وكان توحيد الإلهية رأس الأمر وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه في مواضعة كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه ومن عبد غيره سبحانه وحصل, وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله ملكي ليسري من هدوء أولا صافية ta lahadi da ita ce ashirin da shida ga watan zulhijja a shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha bakwai ga watan tara a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miladiyya za mu tashi darasinmu na talatin da ɗaya a karatunmu na littafin izafatul lahfan في مصائد الشيطان مالك ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى har yanzu muna cikin wajihi na biyu a babi na shida na bayanin cewa duk wata zuciya babu cin nasara gare ta babu ni'imtuwa babu kuma wato duk wani alheri babu gyaruwa sai idan ya zama mahalicinta shine ilahinta da take bautawa duk zuciyar da ta ɗauki wani abu wanda ba Allah ba ya zama shi ne abin bauta a gare ta to ba za ta ci nasara ba ba kuma za ta samu farin ciki ko ni'imtuwa ko a ce ta gyaru ba ba ita ba gyara har abada to a ƙarƙashin wannan ya kawo mana addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin Ammar bin Yasir ya gama sharhinta to bayan ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'ar ya hada abubuwa biyu abin da ya fi kyau da tsarki a duniya da kuma abin da ya fi kyau da tsarki a lahira sannan sai kuma ya dawo kan cewa lalle fa buƙatar da bayi suke da ita a ce suna da abin bauta da za su bauta masa suna komawa zuwa gare shi suna dogaro gare shi sama take da kowace irin buƙata bayan ya fara daidaita su kamar yadda ake buƙatar a samu rai a samu ci da sha jiki ya kyau to haka nan zuciya take buƙatar Allahn da za ta bautawa sai ce kai ba ma wannan ba buƙatuwar zuciya zuwa ga Allah da za ta bautawa ya fi buƙatuwarta zuwa ga rayuwa da ci da abinci bayan ya gama wannan shi yasa sai ke cewa wali hadha kanat la ilaha illallah ahsanul hasanati nan ne zamu tashi ko yawa yace wali hadha kanat la ilaha illallah ahsanul hasanati wannan shine dalilin da yasa kalmar la ilaha illallah ta zama cewa a cikin kyawawan abubuwa da kyawawan ayyuka da kyawawan maganganu to ita ce sama da kowane abu mai kyau duk wani abu da yake mai kyau da bawan Allah zai aikata shi to ƙasa yake da la ilaha illallah domin ita ce mabuɗin komai idan mutum ba shi da la ilaha illallah duk wani abin da yake gani a tsammaninsa ko da zai tsammaci bai kai ta ba to ai wannan ɗin ba zai muhimmanci ba sai akwai la ilaha illallah da ita ake shiga addini kuma ita ce kalimatul ikhlas ita ce da'watul haqqi ita ce kalimatul tauhid abubuwa ne da dama na falalolin la ilaha illallah na san ɗaliban ilimi duk sun sani malam ibnu rajab alhambali har littafi yake da shi musamman akan kalimatul ikhlas duk wata falala ta la ilaha illallah gwargwadon hali ko in ce iya abin da ɗan adam zai iya samu na falala ya fahimce ta malam ibn rajab alhambali ya ambata a cikin wannan littafi nasa hatta wannan magana cewa iya ahsanul hasanati hadisi ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam albani ya hassana shi da abu dharrin al-ghifari yake cewa ya rasulullah kallimni بعمل يقربني من الج... يقربني من الجنة ويبعدني من النار باني يمن مغانا دواني أيكي wanda zai kusantar da ni zuwa ga aljanna kuma sannan ya nesanta ni zuwa ga wuta qala shine sai ke cewa idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan yace in ka aikata mummunan aiki to ka aikata kuma kyakkyawa ma'ana a bayansa fa innaha ashru amsalha domin wannan kyakkyawan aikin da za ka yi za a ba mutum ka yi shi za a baka ladan irinsa sau goma ma'ana za a ninka maka shi sau goma kuntu abu dharrin ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah min alhasanati la ilaha illallah tana cikin alhasanat ma'ana ayyuka masu kyau da idan mutum ya aikata za su samu irin wancan abin da ka faɗa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya ahsanul hasanati haka wannan shine asalin wannan magana shi malam ibnu rajab alhamdulillah ya kawo shi a cikin kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'anaha kuma muraji'ar da ko in ce a aikin da malam albani masa ya ambata cewa isnadin hasan ne don haka kalmar la ilaha illallah ba sai an bata ba zan ce batawa ba ma'ana ba sai an dade akan maganar bayanin falalatta ba falalolinta suna da yawa kuma ita ce dai sirrin halitta dalilin da yasa Allah maɗaukaki ya halicci duniya da lahira to don a tabbatar da la ilaha illallah to shine malam ibn qayyim ya cigaba bayan ya faɗi wannan magana cewa wali hada kanat la ilaha illallah ahsanul hasanati wa kana tauhidul ilahiyyati kuma sannan tauhidin ilahiyya ma'ana tauhidin uluhiyya ko tauhidin ibada duk wani yana da cikin sunayensa shi yasa ya zama shine ra'sal amri tauhidin ilahiyya shine ra'sal amri ko da akwai wani nau'i na tauhidi wanda kuma akwai din mun san dai karkasuwar tauhidi zuwa kashi biyu ko kashi uku yawwa kashi biyu tauhidul ma'rifati wal ithbat da kuma tauhidul qasd wat talab kashi uku tauhidul rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat to waɗannan ra'sul amri gaba ɗayan su in kana zancen wanne ne sama da kowanne shine tauhidul ilahiyya domin shine wanda idan babu shi mutum ba zai shiga aljanna ba ko mutum ya yarda da rububiyya da asma'i was sifat in har bai bauta wa Allah ba shi kadai ya hada shi da wani abu cikin bauta to wuta zai tabbata Allah tsare mu kamar yadda wannan abun shi muka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalar da yayi cikin sakon da Allah madaukaki ya aiko shi da shi mu'amalar da yayi da kafiran zamaninsa wato mushrikai daga cikin larabawa a wancan zamani sun yadda da Allah ne abin bautar abin sun yadda da Allah ne mahaliccinsu mai ba su arziki mai gudanar da rayuwarsu har in an tambaye su amsar da suke bayarwa kenan cewa Allah ne amma duk da haka suka riƙe abubuwan bautarsu lata da uzza da makamantansu suna bauta musu kuma da aka ce su bar su su faɗi la ilaha illallah saboda sanin su ga ma'anar la ilaha illallah da suka ce ba za su faɗa ba wannan dai mun san shi sai ce wa amma tauhidur rububiyyah amma shi tauhidur rububiyyah الذي أقر به المسلم والكافر وأن المسلمين كافر دك سن تبتد شي سن يدد شي وقرره أهل الكلام في كتبهم وأنكم أهل الكلام ما علم الكلام بس تبتد توحيدي تحنير حنكلي ممكن نسي suka tabbatar da shi shi ma a cikin littattafansu in an tambaye su meye tauhidi to shi suke faɗi ba sa faɗin tauhidin uluhiyya to shi wannan na rububiyya din fala yakfi wahdahu shi kadai baya isarwa baya isarwa wajen me baya isarwa wajen me da mutum musulmi baya isarwa wajen ba da natijar da ake so sakamakon da ake so na shiga aljanna wannan dai zancen kun saba da jin san mun sha magana a kansa darasin kashe shubuhaci kullum ma zancen kenan ko wani zai ce bal huwa al-hujjatu alayhi bal shi wannan tauhidin rububiyya hujja ne akan su kafirai din da basu yadda da uluhiyya din ba kama bayyana zalika subhanahu fi kitabihi kamar da Allah madaukaki ya bayyana haka a littafinsa wato alqur'ani fi iddati mawadi' a wurare daban-daban adadi mai yawa inda yake kafa hujja da rububiyya dan ya kira mutane ya wajabta musu ya lazimta musu aiki da uluhiyya ولهذا كان حق الله على عباده دن حكا ما يدم حق ألا أكم باينسا أن يعبدوه شين سبوت همسا ولا يشركوا به شيئا كما بذاسي شركة دشي دقومي با ko da kowa ba ba za su haɗa komai da Allah ba ba za su haɗa kowa su bauta masa tare da Allah ba Allah kaɗai za su bauta wannan shine babban haƙƙin ɗan adam haka idan kana son ka samu haƙƙinka in kana da haƙƙin kenan a gun Allah haƙƙin shi kuma dama haƙƙin sai idan ka ba shi nasa haƙƙin za ka samu naka kamar da za mu fahimta a wannan hadisi da zai kawo mana na mu'adh bin jabal duk mai son ya zauna lafiya da Allah duk mai son ya shiga aljanna to dole fa ya daina shirka dole ya san mecece shirka ya daina ta in baya yi kuma kar ya kusance ta karamarta da babbarta ya bauta wa Allah shi kadai kada ya hada shi da kowa cikin wannan bauta din zuciyarsa ta zama an tsantsance bautar Allah a cikinta ba a sa kowa a ciki ba banda Allah Allah shi kadai za a roƙa Allah shi kadai za a nemi agajinsa cikin abin da ba mai iko a kansa sai shi Allah shi kadai za a yi wa ruku'u Allah shi kadai za a yi wa sujada Allah shi kadai za a yi yanka da sunansa kuma dominsa Allah shi kadai za a yi rantsuwa da shi Allah shi kaɗai za a dogara da shi, Allah shi kaɗai za a ji tsoronsa, Allah shi kaɗai za a sa ran alheri daga gare shi ko wani abu wanda ba na sharri ba ba na alheri ba a dogara cewa daga gare shi yake. Duk al'amari kame da shi zuwa ga Allah ka zama bawansa ka cokan babu wani sofa ne na wani ko wani abu ko wata manufa ko kowane abu da zai samu rabo a cikin aikinka wanda kuma haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya wannan to shine ya zama mai tauhidi kama fil hadithi sahihi kamar yadda yake a cikin hadithin nan ingantacce alladhi rawahu mu'adh ibn jabal wanda mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ya ruwaito shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce wannan lafazin kenan ba lafazi dai mashhuri da muka sani ba duka kuma dai yana cikin sahihai ne kowanne أتدري ما حق الله على عباده شن كاسن حق ألا أكم باينسا كن سنجي وانا حديث حديث عند معاذ كبال الأباري شو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره كن شيني دي كاسن حق ألا أكم باي قلت معاذ يشي سينشي الله ورسوله أعلم ألا ده مزوج سوسك في سنة wannan kuma ladabi ne da sahabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ba su ilimi maimakon su yi azarbabi su faɗi wani abu duk da in sun faɗa ɗin tunda tambaya sai in ma ba daidai bane zai gyara musu amma sukan so su samu ƙarin abin da aka tambaye su da abin da ba tambaye su ba sai su samu ƙari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce Allah da manzansa su suka fi sani kuma wannan haka yake qala sai yace haqquhu ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta masa kuma kar su yi shirka da shi komai in an ce shirka ba bautar dodo kawai ake nufi ba dodo ba shi kaɗai ne shirka ba a bauta wa komai ko a bauta wa kowa duk abin da ba Allah ba in aka ba shi haƙƙin Allah to shine shirka yawa ko me ko mutum ne ko mala'ika ko aljanni a cikin mutanen kuma ko annabi ne wanda fi kowa daraja ko waliyi ne salihi ko wani shehi ko wani malami duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba aka yadda da shi ko ba a ba shi matsayin Allah ba ko ba a ce masa mahalicci ba inda aka ɗauki haƙƙin Allah na abauta masa shi kaɗai aka bashi to an yi shirka ya danganta kuma wace irin shirka ce ko ƙarama ko babba da kuma hukuncin da malamai suka yi akan kowanne amma kowace shirka wajibi mutum ya barta karka ji ana cewa ƙarama da babba ka ce a sai kayi babban ne sannan abu yake faruwa a komai na faruwa ko a ƙaramar shirka ne domin shirka ƙarama ta fi zina girma da hatsari kai ba shirka karama ba bid'a haga bid'a ta fi zina ta fi luwatsi saboda ita bid'a rena manzan Allah ne a cikinta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da addini kaga bai ishe ka ba ka ɗauko abin da bai zo da shi ba wannan girmansa ya fi zina ya fi luwatsi ba abin arena abin bane abu ne mai girma mutum ya ɗauko wani abu ya bauta wa Allah da shi alhali Allah ba shi yace a bauta masa da shi ba Allah tsare to sai yace a wala yushriku bihi shay'a atadri ma haqqul ibadi ala Allah shin kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah ma'ana akan Allah wanda shi ya dora ma kansa Allah ba shi da wani abu da zaka ce wajibi a kansa sai abin da yake aujabahu ala nafsihi a babin cewa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad yayi alƙawari ne wanda yayi kaza zai bashi kaza to in ko kai kaza din ya dora ma kansa ya wajabta ma kansa ya dauki alƙawari cewa zai maka shi ya zama haƙƙi gare ka daga gare shi shine abin da ake nufi anan idza fa'alu zalika in sun aikata haka ma'ana in suka bauta masa shi kadai da tauhidi babu shirka ka san haƙƙin da suke da shi ga Allah qultu sai mu'adhu yace Allah wa rasuluhu a'lam ya sake nanatawa Allah da manzo su suka fi sani qala sai yace haqquhum alaihi haƙƙin da su bayin suke da shi wanda Allah ya dora ma kansa Allah yu'azzibahum bin nari shi Allah ba zai azabtar da su ba da wuta a wata riwaya dai wannan da muka sani Allah yu'azzibahum ko Allah yu'azziba man la yushriku Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an ko a wata riwaya shine kada ba zai azabtar da wanda bai shirka da shi ba to tunda dama ai ya faɗi wannan a tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalika kaga ba sai an nana ta wannan ba shi yasa sai Allah yu'azzibahum bin nar in dai sun yi wancan din sun bauta masa shi kadai babu shirka to yayi alƙawari ba zai azabtar da su da wuta ba wani kuma la mafhuma lahu karka ce in ba da wuta ba za a azabtar da su da wani abu kenan a'a in dai mutum ya mutu ya je ga Allah bai shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba da komai da komai ba zai samu azaba ba wannan abin shine ya wajaba akan duk musulmi fa ya fahimce shi in ya mutu ya tsaya gaban ubangiji ran kiyama babban abin da ake dubawa tare da shi shine zuciyar nan tasa zuciyar masu tauhidi ce ya zo da tauhidi ya bauta wa Allah a rayuwarsa ta duniya kuma bai shirka da Allah da komai ba shirkan nan ko babba ko ƙarama ko babba ce ko ƙarama in mutum ya je babu ita to shine za a ce ya wuce ko kuma a ce sannan za a fara binciken sauran ayyuka sai a bincike sallah a cikin ayyukan ibada a binciki jini dangane da haƙoƙin mutane sannan a binciki sauran abubuwa kayi kaza kayi kaza kayi kaza idan mutum ya je da shirka ya mutu yana bauta wa wani wanda ba Allah ba ko yana bauta wa Allah kuma yana bauta wa wani to ba za fa a saurare shi ba gaba ɗaya in dai ya je da irin wannan gaba ɗaya sai a ce ya tafi wuta ba a zancen a binciki ya yi biyayya ga iyaye ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi haji sau ɗari inda yana da damar ya haji sau ɗari da Allah zai ba shi shekaru ɗari a duniya ko sama da haka kuma a ce duk shekara zai aikin haji na farilla in ya mutu yana bauta wani wanda ba Allah ba Allah fa wuta zai sa shi ba binciken komai Allah ba zai saurara in shirka ce karama nan ne malamai suka tattauna shin tana daidai da kaba'irul dhunub ne ma'ana ta kunu tahta al-mashi'a kamar da yake ita ce aqidar ahlus sunna ma'ana in mutum ya mutu yana zunubai ba su kai shirka ba me hukuncin sa lamarin sa yana koma ga Allah ko in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azzaba in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi to in shirka karama ce wasu malamai sun faɗi irin wannan ɗin wasu kuma suka ce a'a in dai sunanta shirka kuma ta tabbata shirka ce mutum ya mutu a kanta ko karama ce to ba a yafe masa sai an masa azaba ko da ya tsira daga aikata shirka babba wanda bai zama kafiri ba ya mutu domin in mutum karamar shirka ya mutu a kanta to bai mutu kafiri ba amma dai ya yi shirka to ita ɗin ma sai an tsarkake jikinsa da zuciyarsa daga wannan sannan a sashi aljanna tsarkakewar kuma a ran lahira da me ake yi ko dai gafartawa ko kuma a azabtar da shi to lura da cewa Allah madaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi eh wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Allah baya gafartawa a mutu ana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta abin da bai kai haka ba kun ga bai kai haka dinnan ba ba cewa yayi duna shirkil akbar ba lafazin shirkar akai amfani da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai kuma yace liman yasha'u ga wanda ya so don haka duk abin da yake duna shirki shine ake shiga tahtal mashi'a wannan nazarar wasu malaman daga cikin sa akwai ibn taymiya cewa in dai mutum ya mutu akan shirka to haka hukuncin take wasu kuma suna ganin cewa tahtal mashi'a din saboda lura da ta'arifin da aka yi wa ashirkil askar din cewa ko wasila ce wanda take kai mutum zuwa ga shirka babba kamar da shine tafsirin malam sa'adi ko kuma me ake nufi da shirka karama ita ce duk abin da shari'a ta kira shi shirka amma kuma aka samu wani nassi daban ya kira wannan mai aikin mumini to sai a ce ashe waccan shirkar da ya aikata ba karama ba babba ba ce ba wanda za ta fidda shi daga addini ba ce wannan ne mun sha magana ita ma akan wannan babin dangane da abin da shafi shirka jan hankali na anan shine bawan Allah kana so ka shiga aljanna to duk inda shirka take ba kai ba ita kada ka zo a ce abu kaza shirka ne ya zama kana ja da abin kai kana ja da wanda ya faɗi cewa shirkan ne kawai kai kana ga baka yadda ba ai ina jin in aka ce maka akwai musifa a wannan hanyar ba tsawa za ka karyata mai baka labari ba kiyayewa za ka yi tukuna amma mutane yanzu an ce abu kaza shirka ne farkon abin da yake ja da shi shine zaman wannan abin shirka kar ka tsaya ka ɓata lokacinka akan wannan duk abin da aka ce maka akwai sharri a cikinsa ya kamata ka kiyaye abubuwa yanzu muke nawa muke karantawa yanzu a facebook ne da whatsapp a ce dangane da lafiya in kai kaza abu kaza zai same ka ka rika yawan shan ruwa ka rika kaza ka rika exercise wa yake gaya mana wannan muna da wani sanadi daga wani kawai haka aka ce sai ka ji mutum yana son rayuwarsa yana son ya dade a duniya sai kama exercise haka muke ko ba haka ba amma a ce maka a lahira Allah zai azabtar da mutum in ya bauta wani wanda ba shi ba sai ka tsaya kana da wurwuri kana kokonto kana musu ga wanda ya faɗi wannan zancen kuma bayan Allah ne maɗaukaki ya faɗa cikin alƙur'ani ya kamata kai hankali ran kiyama in mutum ya zo da shirka babu tsira wuta za a tabbata Allah ya tsare mu to wannan dai shine madmunin wannan hadisi na Mu'adh bin Jabal Allah ya tsare mu aukawa cikin abin da zai saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ko a wani abu malamin kaimi shi gaba ce wali zalika don haka ne ma yuhibbu subhanahu ibadahu almu'minin Allah yake son bayansa muminai almuwahhidin masu kaɗaita shi wajen bauta wa yafrahu bi taubatihim kuma yake murna yake farin ciki in sun tuba Allah yana murna da farin ciki idan bawansa ya tuba a ɗan adam kana samun mutumin da idan ya ganka kana laifi murna yake ko zai ji daɗi ma ashe ma dai ba ni kaɗai nake yi ba ta wannan ɓangaren ko kuma ya ce ashe ma dai kowa ma a lalace yake ko kuma ya rika ganin ne cewa yau ga wani da laifi har ma ya rika murna yana yaɗawa ba shi ne mai yin kaza ba mai yin kaza wannan ba ka da wuta da za ka sa shi ba kai masa azaba ba kai masa hisabi amma mahalicinsa mai masa hisabi shi murna yake yi idan bawan ya tuba in bawan ya tuba sai murna bal in ba ku manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kwatanta irin wannan murnar ma yayi da wani abun mamaki kun san wannan hadisi cewa Allah yana murna da tuban bawansa kamar yadda ɗayanku yana tafiya a falalan jeji a sahara da shi da guzurinsa a kan raƙuminsa ya kwanta yana hutawa da ya farka sai ya ga babu raƙumin raƙumin ya gudu ya ɓata ya zagaya ya zagaya ya yi yawo ya neme shi ya rasa ya fidda rai ya ɗauka cewa mutuwa ta zo masa bacci ya kwashe shi ya kwanta a gindin bishiya farkawar da zai yi buɗe idansa da zai yi sai ga raƙumin a kansa ya laliba ya duba duk abin da yake tafe da shi yana nan tare da shi na guzurinsa da abincinsa da komai murna ta kama shi murna da farin ciki sai ya rikice sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka saboda me saboda rudewar da yayi akan murna to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa irin murnar da Allah yake idan bawansa ya tuba ta fi irin wannan murnar amma Allah baya rikicewa ya faɗi abin da ba daidai ba ku duba ku gani in har za ka yi ku duba in a hankalci a nutse mutum ya faɗi wannan kalmar me hukuncinsa in yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wanda ya faɗi wannan ya zama kafiri shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhta'a min shiddati al-farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to in tsananin farin ciki zai sa ka faɗi kafirci kuma Allah ya barka saboda ba da niyya ka faɗe shi ba tsananin farin ciki to irin wannan farin cikin sama da shi Allah yake in ka tuba ka bar zunubi dan Allah ko dan ka samu shiri ba za ka tuba ba ko dan ka samu shiri da Allah a ce yau ga wani dan wani Allah ya yi murna da shi ya kamata mutum ya tuba ya daina abin da yake aikatawa marar kyau ya tuba zuwa ga Allah maɗaukaki ya koma daidai Allah ya ba mu damar tuba yace kama anna fi zalika aha kama anna fi zalika a'zama ladzati azna shi muka a'zam akwai anna kama anna fi zalika a'zama ladzatin ladzati al-abd wa sa'adatihi wa na'imihi kamar yadda fi zalika a cikin wannan abun na tuba da bawa zai yi akwai a'zama lazzatin jin daɗi mafi girma duk abin da kake so na jin daɗi to akwai shi a wannan kuma a tauhidin kansa cewa ka miƙa zuciyarka zuwa ga Allah shi kaɗai kake bautawa wallahi ba abin da ya kai wannan daɗi ka binciki zuciyarka ka gani duk ran da baka saba wa Allah ba za ka ji ka fi farin ciki da za a ce yau ka kudurta tsakaninka da ubangiji ka ce safiyan nan ta lahadi na ɗauki alkawari tsakanina da Ubangiji zan lura da kaina duk wani minti duk wani sakon ɗaya duk wata awa ɗaya ba zan saba wa Allah ba har rana ta faɗi har dare har in kwanta ka gwada wannan yau ka gani cewa yau duk abin da yake saban Allah ne ba za ka yi shi ba in daren yayi ka zo kwanciya ka ga za ka manta azkar da kake kuma za ka tashi cikin wato wasai da kai zuciya kalau ka ji wani daɗi a zuciyarka saboda me kuna shiri da Allah to ta'alluhi babu yadda za dan adam ya zauna lafiya in babu ta'alluhin Allah a zuciyarsa babu jin cewa Allah ne abin bautarsa duk wanda ya rasa wannan abun a zuciyarsa ya zama yana akwai wani Allah a zuciyarsa mahabbatan wa idlalan wa ijlalan a zuciyarsa yana girmama yana son wani abu daban ba Allah ba kuma a zuciyarsa to ba shi ba samun jin daɗi wannan kuma shine dama abin da babin yake karantar da mu cewa in dai ba Allah ne a zuciyarka ba to ba kai ba jin daɗi ba ni'imtuwa babu gyaruwa babu kuma cin nasara Allah tsare mu wannan a cikin bautan nan da mutum zai wa Allah da miƙa wuya da zai akwai a'zamu ladzatin na bawa wa sa'adatihi da cin nasararsa wa na'imihi da kuma ni'imtuwarsa da kwanciyar hankalinsa فليس في الكائنات شيء غير الله أتكن ساممون أبوبوا وأن سكي أكويسو in an ce alka'inat ana nufin duk abin da yake akwai shi an fahimci wannan akwai bin tsakanin shay'un da kuma ka'inat duk abin da yake ka'inun akwai shi to shi ake nufi da ka'in haka kuma shay'un din duk abin da yake yasluhu an yusafa an yusamma shi ma shay'un ne abin da ya cancanci a ambace shi da suna a kuma bashi sifa shi sa Allah madauki kira shi ya kira kansa cikin umumin shay qulillahu abin akbaru shay'in ko akbaru shay'in shahadatan menene far'a suratul an'am a'a farkon ayar nake so قل أي شيء يوا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ngani ka ce menene akbaru shahadatan mafi girman shaida kul ka ce Allahu ka ce Allah ne haka ashe Allah madaukaki yasluhu an yusafa bi bi kaunihi shay'an kamar da dai malaman tauhidi sun faɗi wannan haka nan cikin Allah madaukaki ka'in ne ma'ana akwai shi ta bangaren wujudi an fahimci abu to duk abin da yake akwai shi ghairullahi in ya zama ba Allah bane kun gane da zancen shi in ya zama ba Allah bane subhanahu ya zama cewa falaysa fil kainati shay'un ghairullahi yaskunu alqalbu ilayhi babu wani abu a cikin samammun abubuwa wanda zuciya za ta natsu da shi in ba Allah ba duk abin da ba Allah ba to zuciya ba ta natsuwa da shi da irin abin ma da ya gaya wa yatma'innu bihi kuma ya samu dai kwanciyar hankali da nutsuwa wa ya'nasu bihi ya ɗebe kewa da shi babu in ba Allah bane wa yatana'amu bitawajjuhi ilai kuma sannan zuciyar ta samu jin daɗi da ni'imtuwa in ta fuskanta zuwa ga wannan abun to in ba Allah bane babu to gashi sai ce wa man abada ghayrahu subhanahu duk wanda ya bauta wa wani wanda ba Allah ba in dai mutum ya bauta wa wani wanda ba Allah ba وحصل له به نوع منفعة ولذة كما سنن يسامو wani nau'i na amfani a wannan bautar da yau wani wanda ba Allah ba ya ma ji daɗi ana samu aiko mutum ya bauta wani wanda ba Allah ba sannan ya samu amfani gashi nan ma da yawa wani ma amfanin ne ya tsaye da shi ya hana shi ya zo ya bauta wa Allah saboda yana samun amfanin duniya mutane suna bauta masa ane masa ruku'u ane masa sujada ana wanke masa hannu ane masa alwala a kwantar da shi a tayar abincinsa bai san daga ina yake ba kawai kullum komai a yi masa shi kuma ya bautar da mutane su ne masa wannan ya hana su su bauta wa Allah yana samun amfani ko ba samun amfani amfani ne wannan na duniya wa lazzatin da wani daɗi fa madarratuhu bi dhalika ad'afu ad'afi manfa'atihi to cutar da zai samu daga wannan abun ninkin ba ninkin wannan amfanin ne baka bukatar sai an ƙara maka bayani ka fahimci wannan yawa duk wanda ya riki wani abu wanda ba Allah ba kuma haka suke da mai bautawa gunki a zamanin yanzu da mai bautawa kabarin wani da mai bautawa wani dan adam ya bashi sunan Allah ko ya dauke shi cewa Allah ne shi ko yana jin daɗin abin ko baya jin daɗin shi mai bautar in dai ko yana jin wani abu na daɗi to wannan abin da zai samu na amfani a duniya ninkin ba ninki ne na cuta na abin da zai same shi na cuta cutar da za ta same shi ninkin ba ninkin wannan daɗin ne da yake ganin yana samunsa daɗin kuma wani iri ne na duniya yanzu wanda yake bauta ma Allah ma yake kan hanya daidai daɗin duniya da zai ci nawa yake ballantana wanda yake kafirci Allah taimake mu mu tsaya kan hanya sai ce wa huwa bi manzilati akli at-ta'ami al-masmum al-ladhidh wannan hukuncinsa daya da cin abinci mai daɗi sannan kuma akwai sammu a cikinsa bahaushe ya ce sammu yana nufin a mutum wani abu sihiri to nan summu abin da ake da shi a larabci shine guba yawwa ka ci abinci mai daɗi amma da guba da za ta sa ka mutu yaya kai ka san in ba dan in ba a baka labari ba shine kawai zai sa ka ci amma in aka baka labari abincin nan in ka ci shi mutuwa za ka yi ko ai in dai ka san wannan labarin to ba ka da hankali in ka ci to kuma ya zama abincin da daɗi an gyara shi an ƙawata duk abin da ake so a samu ne daɗi akwai to amma fa an sa guba a ciki to haka shirka take ko ka ji daɗi to guba ce za ta halaka ka ta nesanta ka da Allah ƙarshe kuma wutar jahannama dawwama kuma babu fita kaga ashe in dai mutum yana da hankali to wajibinsa in an ce masa akwai guba a abincin nan me ya kamata yi ai ba zai ci ba to yanzu da mutum ne ya kawo maka abinci ya aje a gabanka sai shi to amma fa akwai guba me za ka ce masa shi da ma kai maƙiyina ne farko abin za ka faɗa kenan yanzu kake in mutu in halaka to yanzu wannan labarin na cewa shirka guba ce ba mutum bane ya kawo maka Allah ne Qur'ani gashi a hannunmu cewa shirkan nan guba ce ko ka ji daɗin ta kai da aka bautawa ko ka ji daɗin ta kai da ka bautawa wani ka ji wani abu na daɗi a duniya to Allah ya gaya maka guba ce mutuwa in ka yi ta ka koma ga Allah to kuma wutar jahannama za a dawoma wannan biyaƙi ne ka san wannan babu zancen kokonto akan wannan to don mai mutum zai zama marar hankali an gaya masa abin nan ga irin halakar da zai yi amma kuma ya ci gaba ya ce sai ya yi ɗin Allah kyauta mana sai ce wa kama anna samawati wal arda kuma kamar da cewa sammai da ƙasa law kana fihi ma ilahun ghayruhu subhanahu la fasadata kama qala ta'ala kamar da sammai da ƙasa da a ce a cikinsu akwai ma'ana dangane da su akwai wani abun bautawa wanda ba Allah ba la fasadata da sun ɓaci kamar da Allah maɗauki faɗi mana law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a ce abubuwan bauta banda Allah akwai su a duniyan nan da san mai da ƙasa da sun lalace to kun ga fassara mai kyau ta wannan ayar ba kamar yadda muka yi magana akan dalilu tamanu'i a wurin ahlul kalami a darasin kashfu shubuhat ko mu magana akan dalilu tamanu'i wannan ayar suke kawowa a matsayin ita ce dalilu tamanu'i wannan kuma ba dalilu tamanu'i bane saboda tamanu'i dai wanda suke faɗi na abin da ya shafi rububiyya cewa da a ce duniyan nan tana da mahalicci fiye da ɗaya wannan ya ce yana son ya rayar da abu kaza wannan ya ce yana son ya kashe shi to shine suka kawo wannan abubuwan guda uku ko me da me ko dai buƙatar dukkanin su ta tabbata kaga kenan za a samu abu rayayye kuma matacce wannan kuma ba zai yiwu ba mumnu'u ko kuma ya zama dukkanin su sun rasa babu ɗaya da ta faru to kuma duk abin da za a ce ubangiji ne ya nemi abu kaza ya faru bai faru ba to ya zama ba ubangiji ba dan shi ala kulli shay'in mai qadir ko kuma a ce buƙatar ɗaya ta tabbata ta ɗaya abun bautar ko abin ɗaya ubangijin ba ta tabbata ba to wanda tasa ta tabbata shine ubangiji ɗayan ya faɗi ɗayan ya kada ɗaya to wannan shi suke ce ma dalilu tamanu'i sai suke kawo kuma wannan ayar a matsayin ita ce hujjar su shine malamai suke cewa a'a wannan ayar ba hujja ce akan dalilu tamanu'i ba domin wannan ayar tana magana akan ilahiyya ne ba rububiyya ba لو كان فيه ما آلهة أكتي با أرباب با أم بمجدن تنة من يشي دي درس كشف الشبهات don haka wannan aya tana maganar uluhiyya ne fakazalikal qalbu to haka zuciya take idza kana fihi ma'budun ghayrullah in akwai a cikin zuciyarka wani abun bauta wanda ba Allah ba kana son sa irin yadda kake son Allah kana tsoronsa irin yadda kake tsoron Allah kana risina masa yadda kake risina wa Allah in akwai wannan abun a zuciyarka fasada to zuciyarka ta ɓaci fasadan la yurja salahuhu ɓacin da ba a sa ran cewa za a zo a gyaru zuciyarka ta ɓaci mummunan ɓaci ba za ta gyaru ba illa bi an yakhruja zalika al-ma'budu min qalbihi ko an yukhrija zalika al-ma'budu min qalbihi sai idan shi bawan zai fidda wannan abun bautar daga zuciyarsa wa yakuna Allah wahdahu ilahahu wa ma'budahu alladhi yuhibbuhu ya zama Allah ne kawai abun bautarsa abun da zai rika bautawa sannan kuma abin da yake so wa yarjuhu shi yake fatan wani abu daga gare shi wa yakhafuhu shi kadai yake tsoro wa yatawakkalu alaihi shi kadai yake dogaro gare shi wa yunibu ilaihi shi kadai yake komawa zuwa gare shi in ya zama wannan shine to a lokacin mutum zai samu gyaruwar zuciya kuma a lokacin zai samu nasara kun ga da Allah ne yake fito mana da waɗannan abubuwa da suke fassara mana wannan ta ayan nan da muke magana a kanta zuciyar mutum in akwai wani abu wanda ba Allah ba a ciki ana son sa kamar da ake son Allah to wannan shine fasadin da ake nufi zuciya za ta ɓaci zuciya za ta lalace haka nan duniya take lalacewa sammai da ƙasa za su lalace in akwai wani abu wanda ba Allah ba da ya cancanci abauta masa to babu wanda ya cancanta abauta masa shi yasa sammai da ƙasa ba su lalace an fahimci wani abu yawa ba ta bangaren abin da ya shafi rububiyar mas'alar bane bayan nan sai yake cewa alwajhu thalith muna lokacin ko yawa alwajhu thalith fuska ta uku fuska ta uku ta me ta bayanin cewa zuciya ba ta da nasara ba ta da alheri ba ta da farin ciki ba ta da ni'imtuwa kuma ba za ta gyaru ba har sai idan Allah ne abun bautarta wannan fuskoki mun ji biyu kenan yanzu za mu tashi akan abin nan fuska ta uku abin da zai fassara a zai karfafa mana wannan magana da malam ibn qayyim ya ambata ana fahimtar zancen nan alwajhu thalith anna faqra al-abd ila an ya'budu Allah wahdahu buƙatuwar da bawa yake da ita na ya bauta wa Allah shi kadai la yushriku bihi shay'an baya tarayya da komai da Allah baya bauta wani abu wanda ba Allah din ba laysa lahu nadhirun wannan buƙatuwar ba ta da kini wadda ce kama da ita ma'ana ba ta da abokiyar kama buƙatuwa ce da ita ce sama da kowace irin buƙata fa yuqasu bihi ballantana ayi qiyasin ta akanta lakin yushbihu min ba'd alwujuhi hajat aljasad ila alghidha'i amma ga wani misali dan dai misali ne tadribi dan bawa ya dan fahimci mai karatu ya fahimci yadda girman wancan yake to ga wani misali misalin menene ya yi kama ta wasu ɓangarori ta wasu fuskoki da buƙatar da jiki yake da ita zuwa ga abinci wa sharabi da abin sha wa nafasi da numfashi annafas ne ba nafsa annafas jiki yana buƙatar abinci ko ba buƙata yana buƙata yana buƙatar abin sha ko ba buƙata yana buƙatar asasiya kun ga sai aka ɗauko ma abin da in ba shi jikin ma ba zai rayu ba da abinci da abin sha da numfashi duk wanda ya rasa wannan to ya fita daga lafiya in dai mutum ba abincin da zai ci to za a halaka in mutum ba abin da zai sha ba zai samu shan ruwa ba shi ma za a halaka in babu numfashi wannan ma shi ya fi gaggawa yawwa jinkirin da za ka yi baka ci abinci ba da sauƙi jinkirin da za ka yi baka sha ruwa ba da sauƙi amma jinkirin numfashi ba shi da yawa ko ba ka bane in dai baka yi numfashi ba to yanzu za a tafi to waɗannan jiki yana buƙatar wannan ko ba buƙata yana buƙata to irin yadda jiki yake buƙatar wannan abun to haka zuciya take buƙatar cewa Allah shine abun bautarta kun gane wannan ko ba a gane ba ya zama kana da abun bauta Allah kuma shine wannan abun bautar kana bauta masa shi kadai banda shirka yadda kake buƙatar ci da sha da numfashi to haka zuciyarka ba ta iya rayuwa in ba Allah in ba abin da ka sa a zuciyarka shi kake bautawa kuma wannan ɗin ya zama Allah ba wani ba kar ka bauta wani wanda ba Allah sai ce wa baina kuma furuqun kasiratu amma tsakanin wannan misalin da wannan akwai bambanci mai yawa bambance bambance ba guda ɗaya ba ba ya gaya maka cewa sun yi kama da juna ba ni ba san Allah ana fahimtar zancen da nake yauwa mutum yana buƙatar ya zama yana da Allah da yake bautawa ko ba buƙata kuma Allah nan ya zama Allahu subhanahu wataala ar-rahman ar-rahim al-aziz al-ghafur ya zama shi kadai banda wani wanda ba shi ba akwai bukatar wannan ko babu gashi ya gaya mana in babu wannan babu gyaruwar rayuwa to in mutum kuma ya kwatanta da yadda jikinsa yake bukatar abinci da abin sha da numfashi wannan akwai kamanceceniya ko babu to shine yake faɗar wannan din ma kamanceceniya ne dan a gane kawai wancan maganar amma in ba haka ba akwai bambanci tsakanin su mai yawa me bambancin gashi fa inna haqiqatal abdi domin ku shi bawa bawa da ake cewa bawa mutum haƙiƙaninsa qalbuhu wa ruhuhu zuciyarsa da ransa shine abin da ake cewa bawa daga ya mutu ya zama mai ya zama ba, ba wannan bawan ba domin siffarsa ta ya bauta wa Allah ta tashi daga ya mutu kamar da masu hikima suke cewa ba wai maganar bauta siffar bauta ba sunanka sunan mutum daga ran da mutum ya mutu farkon abin da mutane suke fara ɗauke masa shine sunansa haka ne ko ba mutum yana mutuwa yanzu sunansa wane sunansa wane sunansa wane ga sunaye nan da yawa ba sai na faɗa mutum da zance mutuwa ake karkace da kai ake sunanka yadda aka san shi daga ran da ka faɗi ka mutu sai ka ji an ce a ɗauko gawar wani sai an haɗa da lafazin gawa sannan ya zama da kai ake ba za a ce a ɗaukowa ne a faɗi sunanka ba ana mutuwa sunan ya canza haka ne ko ba haka bane to haƙiƙaninka dama shine wannan zuciyar da wannan ran da kake da shi kana rasa zuciya kana rasa rai shikenan ka zama ba kai ba to shikenan sai yake cewa wala salaha lahu shi kuma wannan bawa wanda haƙiƙaninsa shine zuciya da ruhi to babu gyaruwa lahu a gare shi illa bi ilahihi alhaq alladhi la ilaha illa huwa ba shi da gyaruwa sai sai da ilahinsa sai yana da abun bauta da agunsa zai da shi zai dogara shi zai roƙa duk bukatarsa in ta taso ya je gaban sa ya aje ya ce ya Allah ai mun shi kuma Allah din yana maka ka yi zunubi ka koma ya Allah na tuba Allah din ya karɓi tuban ka ya murna wannan gata wallahi da mutum ya san gatan da yake da shi a ce Allah ne abun bautarsa wallahi da ya fi kowa gata a duniya da ya fahimci cewa shi dan gata ne Allah madaukaki yana son sa to haka zai ba zai gyaru ba illa bi ilahihi alhaq alladhi la ilaha illa huwa fala yatma'innu illa bi dhikrihi ba shi da natsuwa sai da ambatan Allah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wala yaskunu illa bi ma'rifatihi wa hubbihi ba zai samu kwanciyar hankali ba har yanzu dai da ya samu natsuwa ɗin sai da sanin Allah da san Allah kana san Allah kuma ka san Allah wa huwa kadihun ilaihi kadhan fa mulaqi kuma shi da mada'iman cikin kokari yake da wahala da dawainiya mai tsanani mai yawa fa mulaqihi kuma sannan zai haɗu da shi zai haɗu da ubangiji subhanahu wataala wala budda lahu min liqa'ihi kuma tilas ne sai ya haɗu da Allah haɗuwa da Allah akwai kokonto babu don haka babu abin da ya kamata ya zama ya fi komai muhimmanci a rayuwar bawan Allah irin shiri na haɗuwa da Allah ɗin tunda dai haɗuwar tilas ce wala salaha lahu illa bi tauhidi mahabbatihi wa ibadatihi wa khawfihi wa raja'ihi tilas ba shi da gyaruwa kuma har yanzu sai idan ya zama ya yi tauhidin ya kaɗaita son soyayyarsa ga Allah baya son Allah irin soyayyar ilahiyya tare da wani Allah kaɗai yake so kuma sannan ya kaɗaita bautarsa ya kaɗaita tsoronsa ya zama baya tsoron kowa sai Allah nan ba a nufin alkhawfu tabi'i ana nufin khawfi na ibada tsoro na bauta ya yake shi wannan ya ake gane tsoron bauta tsoron da za ka ji wa ubangiji kaga dai ba ka ganinsa shi yana ganin ka ka ji cewa yana ganin kan kai baka ganin sa a kowanne lokaci naka kana tsoron sa wannan shine tsoron bauta kar kai wa dan adam irin wannan tsoron duk abin da ake tsoron sa kar kai masa irin wannan tsoron kana tsoron sa ne dan cutar da zai maka in ka ganshi ko ba ka ba amma yanzu a ce ga wani malamin ka ga wani shehin ka ga wani da kake girmamawa ya mutu yana kabarin sa amma an baka wasu dokoki an ce ka tafi akan addininsa kana jin tsoron in ka saba ma wannan ko ka ce za ka talauce saboda ka fita daga hanyarsa ka daina zikirinsa ka ji za ka talauce to wannan tsoro ne na shirka an fahimci na abu kar ka tsoraci kowa sai Allah maɗaukaki subhanahu wata'ala ba a nufin in ka ga abin tsoro barawo mai kisa kaza da kaza tashin hankali kar ka tsorata ba wani ake nufi wannan sunansa khawfu tabi'i alkhawf at-tabi'i tsoro ne na ɗabi'a amma tsoron da ake faɗa na ibada shine ka da shi yana nan ko baya nan kana tsoron sa to banda Allah ba wanda ake mauna insha Allah an fahimta to ka kadaita tsoron ka wa raja'ihi haka nan fatan ka da kaunar ka na dukkan abu daga Allah zai zo maka na alheri to shi ma ka sa wannan walau hasala lahu min al-ladzati was-sururi bighairihi ma hasala ko da ya samu jin daɗi da farin ciki shine allazat yawwa jin daɗi ko da zaka samu wani jin daɗi da farin ciki iri iri bi ghairihi da wani abu wanda ba Allah ba ka samu abin da ka samu fala yadumu lahu zalika to wani abu ba zai dawwama ba duk jin daɗin da zaka samu in ba da Allah bane to ba zai daɗe ba fala yadumu lahu zalik bal yantaqilu min naw'in ila naw'in amma zai curi ne daga wani nau'i zuwa wani nau'i wa min shakhsin ila shakhsin haka daga mutum zuwa mutum ma'anan nau'i nau'i din akwai nau'in jin daɗin wancan yana ji wannan baya ji kai kuma din akwai wani abun kana jin daɗin sa wani abun baka jin daɗin sa ko a cikin abubuwan da kake to amma in kana tare da Allah duk alakar ku da Allah daɗi ne da ita alakar ka da dan adam wata ran zaka ji dadin ta wata ran baka jin dadin ta wata ran kun bata wata ran kun saba wata ran kana jin haushin sa wata ran yana jin haushin ka wata ran baka so ku hadu amma Allah fa in dai kana shiri da shi to kullum a cikin farin ciki kake shi yasa nake ba mu wancan misali dazu ka gwada ka gani ba laifi wannan in ka gwada ka gwada ka wuni baka saba wa Allah ba ka ji irin dadin da zaka ji a zuciyarka babu wanda zai fi ka farin ciki wallahi duk talaucin ka zaka same ka cikin kwanciyar hankali shi yasa ake son dama ka manta da waɗannan abubuwan ka gyara alaƙar ka da Allah ka tuba daga laifi ka daina zunubai sai ka riƙa jin wani daɗi da ƙarfin zuciya har tsawon rai an fi samun sa idan kana da alaƙa mai kyau da Allah saboda lafiya da zaka ƙara wannan duka malamai sun ambata waɗannan al'amura Allah ta muke mu sai ce wa yatana'amu bi hadha fi halin wa bi hadha fi halin sannan kuma zai ni'imtu ya ji daɗi da wani wannan a wani lokaci wannan kuma a wani hali din daban wa kasiran ma yakunu zalika alladhi yatana'amu bihi huwa a'zamu asbabi alamihi wa madarrati kuma sau da yawa zaka samu abin da kafi jin daɗin sa a duniya wanda ba Allah ba shi karin ku ne zuwa gare shi to zaka samu shine mafi girman sababin raɗaɗin da zaka sha da cutar da zaka samu irin tsananin san da kake wa budurwarka to ai ka fi shan wahala a wannan fiye da wani abu yanzu masu soyayya irin wannan soyayyar ta banza da ake yi ta zamani komai kike so zan miki awa ne ne har yanzu irin al'adar nan ta mutum ya yanka hannunsa da jini wai har ya ɗanɗana kusa haka za ku 'yan indiya suna yi tsabar soyayya wai sai ya yanka hannunsa da jini ya ba ta ta tsotse an zama ɗaya wannan irin abubuwa din sukan kai tsananin soyayya kai mutum ga irin wannan rashin hankali ana yi ko ba sannan sai ka samu cewa mafi girman abin da zai sanya masa cuta a rayuwarsa shine wannan abin da ya fi so din sai zo ya aure ta saboda irin wannan bala'in da rashin tarbiyya din sai koma za ta sanya shi ya bar addini ya cutu ko bai cutu ba za ta zama sababinsa na lalacewa tarbiyyarsa ta ɓaci tarbiyyar ƴaƴansa ta ɓaci saboda ba a gina abin akan son Allah da son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka duk abin da ka fi so to ya fi azabtar da kai haka mutumin da yake son dukiya sama da komai tsananin son da yake wa dukiyarsa haka tsananin son da yake wa ƴaƴa sai ya zama shine babban abin da za a azabtar da shi akai domin sannan na dukiya zai sa ya bar sallah akan lokaci sannan na dukiya zai sa ba zai ba da zakka ba an bala an shiga bala'i ko ba a shiga ba sannan na ɗa da yake wa ɗansa tsananin so ba zai iya masa tarbiyya ba sai tashi ran tashin alkiyama Allah kama shi da laifin bai masa tarbiyya kun ga soyayya ta zama mai ta zama bala'i a gare shi wa alamu annam annama amwalukum wa auladukum mene fitna wa anna Allah indahu ajrun azim kuma ku duba ku gani a cikin ƴaƴan nan da dukiya Allah mu har gaya mana ya ayyuhallazina amanu inna min amwalikum wa auladikum ko inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharu a cikin matanku da ƴaƴanku nan ba dukiya matanku da ƴaƴanku akwai aduwwan lakum akwai abokin gaba a cikin ku wata ran wani abu ke tambaya ta waya ake samun abokin gaba nan a cikin yaya duk abin da zai nesanta ka daga bautawa Allah to abokin gaba kai tsananin son mata ya hana ka zuwa sallah akan lokaci an yi sabuwar amarya a motsa a je sallah kaki ta zama maka bala'i ta zama maka abokin gaba haka tsananin son ɗa ka kasa da'a ga Allah to duk waɗannan abubuwa su ake nufi to duk abin da kake son sa irin wannan son da zai sarfin ka daga bautar Allah shine mafi girman abin da zai zama sababin radadin da zaka ji ko duniya ko lahira ko kuma cutar da zaka samu ko duniya ko lahira shine abin da malaki bada Allah sa kun gane wannan musulmi to dole mu tsaya nan saboda lokaci za mu tashi kan wa amma ilahuhul haqqu fala budda lahu minhu fi kulli waqtin saboda dai lokacin ya kure ne amma siyakin zancen ba wurin tsayawa bane Allah muke roƙo ya ƙara mana tabbata akan hanya madaidaiciya waɗannan ma'anoni masu zurfi na fahimtar addini muna roƙon Allah ya sa muna fahimtar su idan mutum ya fahimci addini a irin wannan sifa tsakani da Allah zai more rayuwarsa zai ji daɗin alaƙarsa da Allah zai san cewa shi bawa ne kuma ba komai zai ɗaga masa hankali ba Allah ba mu natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sare mana abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk